بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai yau a yammaci na ranar alhamis 14 ga watan dulhijja shekarar 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan jun 2024 miladiya a wannan majalisi namu insha Allah da muke karatu cikin kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba manta ba kafin mu je hutu na kafin wato mu je ai sallah lokacin sallah ta yi akwai mun fara babi babin nushra babi da ke magana akan wato magani da ake yi idan kwance sihiri da kuma magani da ake yi idan kwance wani dafi da magani da ake yi don kwance wani a kama jika da ya kama jikin dan adam mun yi magana akan wato abinda mazala ya faɗa hadisin jabir ya tambaye mazan Allah akan wato annushra mazala yake cewa hiya min amali shaytan wallahi wannan ya musu cewa wato wannan annushra din ta daga cikin aikin shaytan aka tambaye imamu ahmad imamu ahmad ya ce shi ma abdullahi dan mas'ud suna kyamatan mutum ya kwanta sihiri da sihiri duk da kuma an samu akwai ruwaya ta zo daga imamu ahmad kamar wato yana halattawa kuma ya tawakkufi kamar yadda wato hanabila suka ɗauko ruwaya haka muka ce wannan ruwayar wato kuskure ce aka yi imamu ahmad imamu ahmad abin da yake nufi cewa halal na al-nusra yana magana wato kwance sihiri da abin da yake wato magani na halal mutum ya karanta qur'ani ko sunna da azkar na manzo ya koyar ko kuma wani magani da aka jaraba aka ga cewa yana yi kuma bai fita cikin abinda Allah ta'ala ya hana mu ba a wani abu ne da ya shiga wato dandazo na abinda dama wannan halal ne mu yi magani da irin wannan abubuwa to wannan shine al-nushra al-muwaha wanda Imam Ahmad ke magana amma ba yana maganan wato ya halta al-nushra wai a babin larura ba kamar yadda wasu daga cikin almajiransa hanabila suke faɗa to ba imamu ahmad shi kadai ba akwai makruwa da ake da shi daga sa'id ibn al-musayyib sayyid tabi'in shi ma gami da wannan insha Allah za mu karanta sai mu ga abinda malamai da malamai ke fahimtar wannan wannan ruwaya malai yace wa fil bukhari an qatada qultu li ibn ibn al-musayyib rajul bihi tibb aw yu'khadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ين فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر abin da ba da yake cewa imam bukhari ya fitar hadisi daga qatada da yake ce ma yake tambayan sayyid ibn musayyib cewa rajulun bihi tib wani mutumi ne wanda yake an mashi sihiri an mai sammu an mai tsubbu aw yukhadhu an imra'atihi ko kuma ya zama ana kange shi daga matansa wannan ko dai zama kasa da yana faɗan ko dai wannan ko wannan ko kuma dai wato shi rawun yayi kokonto ayu hallu anhu aw yunashar za a je a kwance mishi sihirin ko kuma a mishi an da kira al-mushra abinda aka saba na wato na wato kokarin kwance sihiri da wani da wasu magunguna za a iya yin wannan din qala sai sa'id ibn sayyid ce la ba'sa bihi babu laifi inna ma yuriduna bihi al-islaha ay yarasa su kawo su masu magani din fa'amma ma yamfa abinda zai yi amfani wato za a yi magani shi a kwanci mutum su yi ne falam yuna hannu Allah ta'ala bai hana wannan ba wato ba a hana wannan ba maganarsa ta kare to kuma aka ruwaito daga al-hasan al-basri ɗaya daga cikin wato tsariku na sa'id ibn musayyib daga cikin tabi'ai shi kuma aka ce wa ruwaya an al-hasan arwajun magana daga hasan al-basri annahu qala cewa hasan ya ce la yahillu sihra illa sahir wanda ga yana cewa yana kwanta sihiri shi ma mazahumi ba wani mai kwata wato sihiri sai matsafi wannan haka ake ruwaitowa daga waɗannan manya-manyan jigajigai na shugabannin tabi'ai guda biyu ɗaya yana kamar ya halatta shi da sa'id ibn musayyib sayyid tabi'ina da yake garin madina ɗaya kuma hasan ibn abd hasan al-basri yana garin basra shi ma daga cikin manya-manyan shugabanni na tabi'ai a shi kuma a garin basar yake shi kuma ya ma haramta ya ce duk wanda kaga yana cewa yana kwanta sihiri da sihiri yana kwanta sihiri to shi ma matsafin da ya ji a tunce shi a wannan ruwaya da malamin magana a rubuto da kakata da yake a tofin bukhari bukhari ya rubuto wannan ruwaya ta'aliqan wato ya ya ya wato da isnadin bai kawo isnadin bai shimfida isnadin baki da ba zuwa ga shi kakata din amma al-akram al-madani imam ahmad ya fara cikin as-sunan dinsa da sanadinsa zuwa ga abad ibn yazid al-aqa da qatada daga yana tambayan sa'id ibn musayyib da haka wannan asali ma shi ma ya tabbata ta wannan fuska sannan kuma yana sake tarwa ta hanyar shamu bistuwa'i shi alabazin sa shine cewa yaltamisu man yudawi mutum ne yake neman wane ne zai mishi magani to sai sai ya sami masu ibn ba da wannan magunguna na sanyi da sakasakai a sai ce inna ba da Allahu amma yadurru sai musayyib yake cewa ai wannan Allah ya hana abin da yake cutarwa ne walam yanha amma yanfa'u amma Allah ta'ala bai hana abin da ke amfanarwa ba a nan da mala ce au yukhabu an imrati shine wato a kanje shi daga matarsa al-ukhbu shine wato a zama an kanje mutum daga matarsa ya bai iya zaki mata ta hanyar sai ko abin da kama da wannan wasu daga cikin wato malamai sun yi hujja da magana sayyid ibn musayyib din kamar yadda muka faɗa wajen cewa sayyid ibn musayyib wato mazhabinsa shine yana halatta wato kwanci sihiri da sihiri saboda ce gashi lace la ba sa a babin larura wannan suna magana babin larura babin larura an ba yadda mutum zai yi a an gaga wanda ya tsafin sai aka sai aka ce zai ya zai kwanta sihirin ko ba zai iya kwancewa wasu yayi wannan surkullan nashi ita to wannan babu dai ko ko a shi ba ma shi aka samu ba an samu wani ne shi wanda shi ma iya sihiri din sai je ya kwance ya ce zai iya kwancewa shikenan wasu ke cewa to babu laifi suna gini da magana na sayyid ibn musayyib irin da yadda wato suka kuskure mai imamu ahmad shi ma irin wannan kuskuren da suka yi mafi kansa sai da ibn musayyib wanda wannan gaba kidaya kuskure ne in kun ruwa wannan ruwa da muka kawo mun kawo ruwa guda biyu ga ruwayan aban ibn aban ibn yazid al-attar da yake rawaito daga qatada shine wannan ruwayan da malai kawo mana inna ma yuridu nabi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu suna son gyara ne amma abin da zai amfani ba hana ba sannan kuma ga ruwayan shi shamu bistuwayi cewa yaltamisu man yudawihi yana neman wane zai mishi magani fa qala inna ma naha Allah amma yadhurru Allah ya hana abin da zai cutar ne walam yana amma yanfa'u amma bai hana abin da zai amfanar ba to kai yanzu da kake cewa sai ibn sai yana halatta a je a yi wato maganin akwai ta sihiri da sihiri sai ibn musayyib zai halatta a je a kwance sihiri da a je a kwance sihiri da abin da yake na cutar da imani akwai abin da ke cutar da imani irin wato sihiri din wato a ce a tafi wurin matsafi kuma a je wurin wannan shaidanin a ce kwashe sihirin da kansa ai ina tsammanin ba wani abin da zai yi cewa yi inna ma na Allahu amma ya zurru Allah ta'ala ya hana abin da zai cutar ne walam yana amma ya fa'u ya hana abin da zai amfanar ba to wani amfani za a samu wajen aje a sai da imani baki daya wanda in ka ce aje a nemi taimako wajen shaidanin nan to kamar ka ce ne aje a nemi taimakon wani Allah ta'ala a shirka to tsakanin shi wannan bawa Allah ya samu lafiya da kuma aje a tankare imanin a cikar da imanin baki da wani wani ya cutarwa kaga shi wato sai ibn sai halatta wannan ba zai halatta ba ya kamata duk masu hujja da dan akwai masu hujja da wannan magana har yanzu suna cewa ai Imam Ahmad ya ce halal ne Sayyid ibn Musayyib ya ce halal ne wasu daga cikin halabila su ma da sun tafi akan haka idan kun lura kamar da zan ƙara magana in kan lura nan ba cewa ya halatta aje a kwance sihiri da sihiri ba shi ba haka ya faɗa ba ce ce mushi aka yi shin ana iya kwance sihiri ko ko aje ai annushra annushra shine wannan magunguna da ake yi ce za a iya zuwa aje ayi wannan da ka musulunci ne sai a tsammani ana magana nushra ce ta jahiliya amma tunda a zamanin musulunci ne shi kuma sai ibn sai da ma abin da aka saba tambaye shine hukuncin musulunci saboda abin da zamu yi tsammanin ake tambayar shine wato abin da ya shafi koyarwar musulunci na magunguna da ake yi da sanyu da sakasakai da sassaƙe da wasu magunguna ake daddakawa shin za a iya kwanci siri ta wannan babu shi ne ke cewa wannan babu ne amma ya ce ɗungurungun wato yana halatta a je a wato kwanci siri da sihiri alhali ya riga karanta ayan qur'ani cewa Allah da cewa wala qad alimu laman tarahu ma lahu fil akhirati min khalaq to akwai cutar cutarwa da ya kai wannan a ce maka duk wanda ya je ya karbi sihiri ya musanya imani kamar ya musanya imani sai kuma bai da rabo wurin ubangiji ai shi ya hana abin da ke cutarwa ne to akwai abin da ke cutarwa irin wannan sannan kuma Allah ta'ala cewa yi wa ta'allamu na minhu ma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koya daga gare su biyu abinda zai cutar da su ba zai amfani da su ba kaga to azzar din da yake cewa babu to akwai shi a nan aiki da suke tsammanin sai musulmi kamar yana cewa babu zarar nan to ai akwai zarar din da imani sannan kawai ya za a yi sai musulmi ya halatta wannan kai tsaye wannan wato idan ne kuskure ake mai imamu sa'id ibn musayyib ba wannan shine ma'anarsa ba wannan bai zama shine ma'ana abin da yake magana ba abin da yake magana anan yana magana ne akan wato nushira wanda aka ake an halatta nushira akwai abun da aka sani cewa ko da an yi sihiri din amma idan aka abai da wasu abubuwa suna kwata sihiri din abin da muka muka muka ringa faɗa wata sati akwai wani nau'in masu sihiri da aka cewa ba a san wasu ganyayyaki ba a san wasu abubuwa wasu tsirrai kamar a ce wani ba ya san albasa wani ba ya san tafarnuwa wani ba ya san kaza wani ba ya san gishiri in yi sihirin da kuka babu gishiri a wurin da sauransu irin wannan ana iya samun wannan to wannan shi ne ake cewa to wannan idan a cikin sa babu wani abin da yake mukhalafat na shari'a wannan shine shi sai ilmu sai suka cewa da babu ne za iya yi amma ba da magana wa aje ya ce aje a yanka aje a yanka ya ce aje a yi rawa ta gaba gaba ta baya baya ta gefe ta gefe kuma ku ce aje a yi irin wannan sai ilmu sai ce aje a yi wannan abu ya ce aje a yi kafirci kenan wannan wato ba yana hannunsa bane yana hannun Allah ta da manzon shi manzon Allah kuma a hadisi karara takaririn nabawi ba a cin karo da ba a wato tuke ko a ce a tokare magana na manzo ana da magana wani dan tabi ko sahabi ne ba bali tabi magana shi magana cewa yayi hiya min amali shaytan wannan yana daga cikin aikin shaytan to ko wani abu da ake neman da wuce wannan sai aka sai ibnu sayyid wannan abin da ake ake wato danganta mushi ba zai zama ba zai zama daidai ba daga cikin abin da zai ƙara shi da kai zuwa ga cewa abin da shi imamu sa'id ibn musayyib ke magana shine wato annushra al-mubaha wannan magani da ake na halal din ga wanda suka san wato magunguna na ganyayyaki herbal medicine din nan yake magana cewa inna ma nahallahu amma yadur wa lam yanha amma yafau ina sati mai mutawa saboda wato a fahimci shi fa yana magana abin da zai amfani ne abin da zai amfani kuma shine waɗannan ganyayyaki abinda abinda zai yi amfani shine abinda yake wato ubangiji ya halatta mana in an yi wasu tsubbace tsubbace ko an yi wasu sihiri akwai wasu ganyayyaki da aka amfani da su ko aka daka aka yi waye kamar magariya kamar tumfafiya kamar kaza kamar kaza da dai wanda ka san wannan bangaren suna faɗa in aka je cikin ikon Allah aka amfani da su kuma sai aga wannan sihiri din ya kawo wannan sihiri din ya to irin wannan ne ake magana cewa to kaga babu laifi wannan ai so ake amfanar da shi wannan mara lafiya amma ba yana maganan wato aje a nemi taimakon kwankwame ba ya zai faɗa wannan magana ba Allah ta'ala ke kashi ke cewa ba kutumu takhazal mudhillina abuda Allah ta'ala ba zai je riki batatu a matsayin abokan wanda za su taimaka ma addinin sa ba ba ya wanda za su taimaka ya zama wanda zai taimaka maka wajen ka samu sauki shine wani fitinanne al'arahu sharira rayuka wanda suke an san su mabannata ne ba su da wato kinki ko musu kasa ratin saboda haka shi anan abin da yake magana ya kamata a dauki magana ta wato mafita mai kyau mashiga mai kyau mafita mai kyau kare zama wato an mushi kuskure kuskure mai girman gaske kamar yadda da yawa daga cikin hanabila su masu kamar imam muhammad irin wannan ibn qudama yake cewa wai faqad tawaqqafa ahmad ibn hanbal anhu yana magana wa in kana bi shay'in min as-sihr faqad tawaqqafa ahmad ibn hanbal anhu wai imam ahmad ya yi tawaqqufi wannan duk kuskure aka yi kamar yadda shi a Sheikh Suleiman shi wani sharhin wanda littafi na at-taysir da kitabu da ya faɗa ita duk kuskure aka yi Ibn al-Qayyim gabanin sa da sauran manyan malamai suka faɗa cewa wannan duk kuskure aka musu to a cikin lamarin su ba ba inda aka ce sun ce sun halatta a ji a kwanta sihiri da sihiri su dai tambayar su ake kawai kan nushira wata riwaya a samu sun ce haramun ne kaga sai ka ɗauka ka ana maganar nushira da ta haramun din wata ruwa sai la ba sa babu laifi kaza ka sai ka dauka a matsayin nushin da ake magana la ba sa shine wacce take la ba sa a cikin ta babu babu laifi ta wato qur'ani ko sunna azkar da ake karantawa ko kuma wasu daga cikin maganganu wasu daga cikin abin da aka jaraba aka gani cewa magunguna wadan kaza yana yin maganin kaza kaza yana yin maganin kaza kamar yadda zamu zo wato mai da fada babu amal kamar yadda muka fada ba zai yi a ce ya halatta ya halatta annushra wata take da haramun ba bayan maza Allah ya ce hiya min amali shaytan kuma shi ya daga wanda ya rutu wannan ruwaya ya rawaito mun ba manta ba ai daga Abdurrazzaq as-Sanani daga Ma'qil ibn Aqil ibn Ma'qil ibn Munabbih daga Wahab ibn Munabbih daga Jabir dan Abdullahi daga Mazalla Mazalla ya ce an tambaye shi akan dushi ya ce hiya huwa amalu shaytan wannan aikin shaytan ne saboda haka diya ina aka sami wani wani lafazi guda daya daga wani malami da ya bada fatawa mai harshen damu to abin da ya kamata wato al'umma a rika yi shine a rika daukan maganar shi a cikin wato mashiga mai kyau ta mai kyau kai zama magana ce mai harshen damo za ka iya ɗaukan kaza ka iya ɗaukan kaza kuma sai ka je ka ɗauka ka fassara shi akan abin da yake baya nuna haka ko da ba misali ya yi ya zama ɗaya daga cikin da ya wanda malami ya yi kuskure ko da rashin sani ko dan kaza ko dan kaza ko dan kaza to abin da za a koma zuwa wajen shi a koma wajen abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa da kuma abin da manzo Allah ya faɗa kai tsaye kuma manzo Allah ya riga ya faɗa cewa wato wannan aiki yana daga cikin aikin shedan to matsala ya riga ya kace aikin hukunci da haka ka je ka ce zaka nemi taimakon kwamai wajen kwance sihiri wannan yana daga cikin abin da yake addinin musulunci bai halatta ba kuma bai halatta ma wani ya tsaya yana wani tawili ba kamar wasu malamai suka yi suka ce ya ce hiya min amali shaytan wa bi'tibar bil asl saboda wai asalin shaytan ba daga shaytan ne amma ba wai an ayi la'akari da abin da zai za a iya aiki da shi ba wai ana iya zamu ana iya samun wai asalin asalin abu haramun ne ko da asalin su daga daga shaytanu ko kafirai amma daga baya can gaba an ayi gaba kuma sai a samu ayi amfani da wani abun amfani mai kyau to wannan duka wato wani tawili ne fasidi wanda bai da wani kyau a mazala ya ce min amalin shaytan kawai a bashi min amalin shaytan saboda haka bai kamata a amfani da wani abu sihiri ba dan wai kwanta sihiri wannan da yana daga cikin abin da malamai suka yi magana cewa duk wannan bai halatta ba kuma wannan shi ra'ayi shine ra'ayin daidai duk wanda ya sa a wannan ra'ayi to ba ra'ayin shi ba daidai ne ba kamar da yawa daga cikin al-muhaqqiquna masu bindigi daga cikin malamai suka faɗa magana na ibnu qayyim zai zo insha Allah ta'ala banda wannan akwai mala ce warwiya an alhassan an rawato daga hassan annahu qala cewa alhassan basri ya ce la yahillu sihra illa sahirun ba wanda ke ce ke da awai na kwace tsabi sai matsabu wannan shi ma abin da yake magana yana magana annu shara al-muharrama ce yana magana wato ita wannan shi wannan magunguna da ake na haramu na hara na haramu na kwace sihiri sihiri ba yana magana wai kwace sihiri da qur'ani ko sunna ba ya zai faɗa wannan baya kuma ya sa abu da uzai a cikin qur'ani wula'uzan da kuma duk abin da ke ciki shine ina ne matsari da kaza da kaza da kaza da kaza so daga imamu al-hasan basri bai faɗa wannan maganan ba yace ya haramta nushira baki daya ya kuma zai faɗa wannan bayan yana da yakinin cewa manzo Allah ya yi kansa shi ma wato ya karanta maka kansa dan mu'awizat haka da yake karanta maka kansa da ne matsari wula'uzan da ya karanta maka kansa daga zai faɗa wannan maganan ba abin da yake magana shine an-nushra al-muharrama as-sihriya wato ta sihiri shi ke magana amma ba yana maganan annusha da ake yi da qur'ani ko sunna wataƙila shi annushan da ake yi da qur'ani da sunna shi bai ma kyanta annushara shi a wajensa yana kyanta wannan kawai a ta'awid ne ko abin da ya kama da wannan amma annushara din kuma yana magana akan annushara wacce take na na haram sai ma da yace qala ibn qayyim al-imam abu abdullah ibn qayyim yake cewa annushara hallu sihri 'an al-mashhuri in aka ce annushara shine kwance sihiri daga wanda aka masihiri sihiri din wa hiya naw'ani ita nau'i ne guda biyu hallu sihiri bi sihirin mithlihi shine a ji a kwance sihiri da sihiri irinsa wa huwa alladhi min amali shaytan wannan shine daga cikin aikin shaytan da manzo Allah ya faɗa wa alaihi yuhmalu qawlu al-hasan wa kuma akan shi za a gina magana sun basri cewa da yace al-hasan hasan da yake cewa la yahillu sihira illa sahirun yana maganar sihiri da ake yi tsafi kwance sihiri da ake yi ta hanyar tsafi shi ba duk wannan bai halatta ba fa yatakarrabu an-nashiru wal muntashiru illa shaytani sai shi mai yin maganin da wanda za a yi maganin zai su kara kusantar zuwa shaidan da abinda za su yi na magani din bi ma yuhibbu da abinda wannan shaidani yake so a yi mashi fa yubtilu amalahu an al-mas'uli wannan sai ya wato lalata abinda aka yi na sihiri din daga wanda aka yi sihiri din sai lalata kaga wattani nabi kuma mana ce an nushra bir ruqya shine in za a kwanta sihiri a kwanta sihiri da ruqya abinda ake karantawa na ulauzai wata awuzat da kuma neman tsari wal adwiya da kuma magunguna da ake amfani da su na sanyu da sakasakai da kuma duk wasu abin da ake daddakawa al mubaha na halal fa hada jaizun wannan ya halatta kaga imamu ibn qayyim ya riga ya gama magana imamu ibn qayyim sunan sa abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn ayyub ibn qayyim al jawziyya ya daga cikin manyan manyan malamai na wannan al'umma dalibai a wajen shekhu sa ibn taymiya ya rasu 751 bayan hijira yana da cikin malamai da Allah ta'ala ya musu hasara kwarai da gaske a bayan ibn taymiya ba wanda ya yada ilimin ibn taymiya kuma ya yada ilimi na gaskiya na aqidan gaskiya irin ta saboda haka da yawa malamai ke cewa duk wani mai neman gaskiya to lalle ya lazumci littafin bayan Allah nan guda biyu ibn taymiya da littafin ibn qayyim lalle a cikin su akwai gaskiya ga duk wani wanda yake da gaske yake yi gaskiya yake nema ba wai so yake yi ya ya makalkari ba wato ba zuciya ba a dan imamu ibn qayyim akwai abin da ya faɗa mana babu ma'auni da ake gane a kwance sihiri da sihiri kwance sihiri da sihiri yadda ake ganewa shine wato za a nemi kusancin shedan din ta hanyar karanta wasu sulkulle za a karanta a ce wannan sihirin ba zai kwanci ba sai an je an karanta wasu abubuwa wanda bilhaƙiƙa idan aka je aka bi diddigi za a ga wani ana girmama sha'anin wannan shaidanin ne to kaga yanzu wannan abin da aka yi shine wato hallu sihiri bi sihiri kenan an kwance sihiri da sihiri sannan kuma ko aje a samu wani tsalasimai kamar da muka irin talisman da ake rubutawa aje a rubuta wasu abubuwa haka a rubuta wasu formula a ce sai kai irin wannan ko a rubuta maka a rubuta a ce ka rubuta kwana kaza amma kuma idan ka ji kalma zaka wani hatimai da aka rubuta a ko ina an mushi wani kusurwa an rubuta wani wani basin yara a kowane waje wasu wato harba a rarraba a rarraba an rubuta da wannan suwa duk idan aka yi wannan to ka tabbatar abin da kake yi kana neman taimakon shaitani ne kuma wannan shine kwance sirri da sirri karara ko ko shi wannan mai sirrin ya ce a yanka za a je a yi yankan a samu busuru ko kuma a sami wato kaza mai wake wake ko abin ne ta daranta ko a yanka a yanka ta kiya ko kuma wannan jinin kawai ake bukata kawai a tara za ka tara shi a je a binne shi a wani waje ko a zuba shi a wani waje kaga yanzu wannan abin da kake yi kana kwance sihiri da sihiri ne wannan ba zai halitta ba ko da ko ababin larura ne ko kuma a ya ce maka kawai ka kawo wasu abubuwa na alkurba wasu wato abin da sadaukarwa kamar yadda muke sadaukarwa na layyana da muka yi kai ma shi ma ya ce halatta maka ce ka je kai wasu sadaukarwa saboda ƙara samun kusanci da shi to kaga duk wannan aka ga wannan shi abin da ake kira da haramun nan kwace sihiri sihiri in ka lura yin wannan abin a karan kashi ai ba shi ne kwace sihirin ba shi yin wannan abin idan na je misali mutum shi wannan shaidani ya ce je ka je ka yanka ko ka je ka kaza ko ka je ka kanta wasu rukullai ko ka yi kwana bakwai kana wani wasu karatu a daidai wasu lokuta a to shi wannan shi a karkasa ba shi zai kwace sihirin ba abin da zai kwace sihirin shi ne shi wannan shaidani ne za ka wakala shi shi ko shi ne ya maka sharadin cewa sai ka masa wannan ya ji daɗi tukuna to kaga yanzu shi kai shi abin da kai zai shirka saboda shi wannan abin wani shi a karan kasa ai ba shi ne zai yi ba shi yanzu ya baka doka ne yadda Allah yake baka doka yadda Allah ta'ala ce in lokacin layya ta yi kai layya sai shi shi ma yanzu ka je kai mushi wannan yanka din jirin ma ga yanda zaka yi da shi jirin ga yanda zaka yi ka furzar kai kaza kai kaza ko kai kaza ko ka sa hannu ka shafe ma ka shafe ma wato mara lafiyar da shi wanda kaga ya saka aiki dama shi ba ya yadda haka yake so ka sa shi ya saka aiki in ka yi aiki yanzu shi ma yanzu ya gamsu shi kenan kai sai je biya maka bukatunka to kaga wannan abin da kai shi shine shirka din shi ne abin da yake wato kwanci sihiri da sihiri din wanda yake wannan haramun ne maza Allah ya kira wannan abu daga cikin aikin wato aikin wato shedan kaga anan ba ina magana cewa yanzu kawai ana an zo aka ana cikin karatu sai aka ga shi wannan mara lafiyan wato ya shiga wani yanayi shi aljanna ya daga magana a bakinsa yace ai sihirin a wani a waje kaza aka mushi anan ba wannan nake magana ba ba wannan ba a ina magana yanzu zan tashi zan yi magani kawai ba wani mara lafiya da aka yi tsammanin sihiri aka masa sai na je kawai a aka je wani wani wanda shi babu kan ne sai yazo sai na baka irin wannan formuloli to waɗannan fa idan za a yi sai an samu wasu wani bunsuru a ba a ce maka ma kai ya wuce lokaci shekara kaza shekara daya ko abin da watanni kaza ko abin da ya kama da wannan ko kuma a ce wanda ya wanda ya rika sannan kuma a baka kala sannan kuma a ba kana a baka yadda zaka yanka shi ba ko kuma a ce ga yadda zaka binne shi daga ransa to kaga yanzu wannan shi dan kake ba wannan shine muke cewa wannan shine asalin abin da ke ma shirka ne baki da wannan idan mutum a bai yi da gaske ba kamar ya tsira imanin sa ne baki da ma Allah ta'ala ya tsare mu amma da za a zo ana cin katu ne ana cin katu sai shi wannan aljanna sai magana to da yayin magana sai yake cewa ai wannan ai wannan sihiri aka masa ya aka yi aka yi a sihirin yana nan an kunje ta bayan gidansa akwai wani loko nan in ku shiga za ku ga ku haka za ku ga kayan sihirin a wajen nan shi yanzu wannan ba shi ne shi ma ya cikin tashi hukuncin amma yanzu a gane cewa ba shi ne ake magana cewa idan aka yi an nushira an yi nushira ta neman taimakon shi ɗan ba shi yanzu wannan magana sace kawai ya faɗa magana sace ya faɗa ko kuma a kawai ana zaune sai ce a ji a samu sassaƙe kaza sanyu saiwa kaza a samu kaza a yi shi so kaza so kaza so kaza a yi amfani da maganarsa wannan ba wai shi ake magana idan mutum ya yi yari ya kwanci sihiri sihiri ba wannan yana da hukunci sanar musamman alasa an fahimci bambancin guda biyu wannan bambancin wancan daban wannan wancan na farkon shi matsalan shi inda yake da matsala wato kai tsaye idan aka yi in mutum bai yi da gaske ba to imanin sa ne ya rasa saboda yanzu abin da ya zo da shirka ya yi yanka wani ma wani Allah ta'ala amma shi wannan da shi ɗanin ne kana ana zaune da ya ji ana ta karatu wato ana ta wato karanta mishi qur'ani yaji zai kone ko abin da kamar da wannan sai yayi kamar shi ya sadu da ma ya karbi imani ya karbi wato ya sadu da zai karbi wato hanya ta shari'a sai shi ne waya riba kafa yake cewa to ai wannan sihirin ma in kun je waje kaza ma za ku ga sihirin a waje kaza ko kuma ku buɗe fulansa ko ku je a wajen gidansa akwai wuri kaza akwai wuri kaza akwai wuri kaza ya faɗa muku ko kuma a wannan magani idan kuna bukata kawai ku je a shiga daji a dako saiwa kaza a dako sisime kaza a dako kaza a daddaka a daddaka ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza wannan idan ya gaya muku to wannan shi ba shi ne ke da hukuncin ai wancan shirka din ba wannan shi ma yana da nashi hukuncin shi wannan magana shi wannan hukuncinsa shi ne shi wannan ba a gaskata shi ne su kaga da can daga cikin banda suka ringa damuwa da irin wannan manganu da aljanun nan shekarun baya can a nan kano ko da kasar makar da muke ji ƙarshen zariya baka rika ji aljanu aljani mai kilabu aljani mai kaza shi wannan wanda ya dinga hira da su haka ya dinga hira da su sa tafi da wasu maganganu wanda ke ba ba a jini ba a tauhidi so duk wannan galibi in kana in ka cika fai wato zake ma aljanu suna gaya maka wannan magana to za ka waye gari wata naka mutum ya zama ya zama tataccen mushriki saboda su shaidanu yanda suke shigo shigo ba zikira su maka saboda haka ba wai cewa ne dungurungu in suka faɗa ƙarya suke ba to amma fasiki ne ya gaya maka magana a yanzu shi ma fasiki idan ya gaya maka magana abinda qur'ani ya faɗa mana in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan in ya zo ku da labari ku je ku tabbatar ba kawai guda kusan ai ya riga ya faɗa wannan fa ya ce wance ai mijinta na farko shi ya mata sihiri mijinta na farko shi ya mata sihiri ko a ji a ɗaura gaba da mijinta na farko ba kuma shi ya yi ba galibi galibi ina yawan faɗa wannan maganin galibin kashi a jani an zo ana rukuya ya ce ai mijinta ya farko ko wansa ne saboda ya ji haushi ya samu kuɗi bai samu ba ko kuma yan uba ne ya faɗi suna wallahi galibi a cikin ban dai san mali in faɗi wato figa amma wallahi galibi ƙarya yake yi in ka je kai bincike za ka samu ba gaci aka yi ba da ya yi gaskiya amma makarici ne suna magana amma idan suka faɗa magana da ni sai ka samu ya yi ne gaskiya wannan shi ne wannan magana ka haka take sau da ka yanzu koda misali ya ce akwai magani kaza akwai magani kaza akwai magani kaza to yanzu za ka ɗauke shi wannan fasiki ne ba za ka yi amfani da magana sa abinda za ka fara yi shi ne fata bayyano ƙurari ya riga gaya maka yana yana daga cikin ɗaya cikin ɗarin da ya yi gaskiyan ku sai a je a duba a jaraba kaga yanzu idan za ka amfani da maganin za ka amfani da maganin ba a matsayin fasiki ya gaya maka ba a za ka yi a matsayin za ka bincika ne idan ya samu ya yi da bincikenka to shi kenan sai ka karɓa kamar yadda iblis ya gama abu hurai da ya ce dinga yin ati kursi da jiyar maza da suke sadaka ka huwa ka dubu a wannan babin za ka yi amma ba a babin wani ajiyar ya gaya mun kawai je uwu haka shi ke don kirki da rawa ai ya ce wannan su boka za a karanta ba ya ce za a karanta aika za wannan in mutum yana yi to wallahi zai waye gari ne kawai ta ne ganshi kawai duk wani abu da ake so na ake ba a so na shirka ya yi saboda su haka suke za su baka shigo shigo kaman kaman mai amma sai ka daga baya an wani kaga daga nan ne za ka gane cewa hatta masu yi ruƙuya to galibi ba bai kamata a je wani mai rukuya wanda bisa tauhidi ba wanda kuma na sha faɗa kuma insha Allah za mu ci gaba da faɗan sa kamar yadda zaka je ka samu wani ruwan addu'a a je a kiyaya ce wace wata ciki an je wani wani neman ruwan addu'a ko kaza ya rubuta ga shi ka ya aje ai shi kita ne ma shi kaza kaza kaza kaza ai na sunna yake yi ai ko ala sunna yake cewa ka je ka duba gani yana ya iya sunna sosai ya san wannan harkar dan ya iya yayi shekaru yana katarwa da addini kuma sunna yake cewa amma wannan harkar bai sani ba ibnu taymiya yana cewa a irin wannan babuka wasu daga yawa daga cikin malamai na fikin ba wai mu in kama garin irin ba a wai mu a cikin malamai a wasu an samu sai su zalla su zabe su ma babu haka ba amma waki mana kaje an ce wala wala wala wala wala wala ya ce maka ai halal ne ku je ku yi ko kuma shi ma zai maka ruwa addu'a ko na abu in ka je ka bincika ka san akwai mukhalafat shar'iyya a ciki saboda ya kamata a kula kwarai da gaske a wannan babi za ka samu ana samun abubuwa da yawa wanda ba su amfani da manganun shaidanun shaidanun nan za ga wani lokaci ana samun abubuwa da yawa da ke an sa abu shari'a ko dai yana kuzin tawhidi kuma abin haramun ne baki daya daga cikin abin da ya zo min a yanzu akwai wato abin da za ka aljanu suna bayarwa su ce wannan a ji a samu sake kaza a samu wato kaza kaza a dinda ka a yadda ka a yadda ka idan aka zo sai a turara shi a turara gidan baki daya duk shi dan zasu wannan turarawa akwai matsala tare da shi sosai a cikinsa a ce za a tira da ana ta yawon yawon shi ana ta haka asalin wannan wurin matsafa aka samu shi masu wato hudar kwankwabai da wajen na tare da wajen sabi'awa amma mu za ka kai masu rubuya yanzu da an kawo sai to wannan shi ka ga wani kushi haka wannan kuma turarawa ake yi wannan kuma kaza wannan kuma duk duk duk turara ku kaza wannan ba wannan ya kamata bance za mu za a iya samun inda watakila za a yi amfani da turarawan ba wannan ina matan ta ba in akwai din insha Allah za mu zo mu kara magana kansa za mu kawo magana da Ibn Taymiyyah akan wannan za mu kawo magana Sheikh Ibn Baz kan wannan da suke nuna wato suna kyamatan mutum ya rika wani turara wani gidansa saboda wai koran kwamai ko a je a sa mushi wani mummunan magani a wudan hancinsa kawai sai ya bige sai ci do'a yawancin da ka bige alamar da aljanu kenan shi kuma kowa da ɗabi'arsa akwai yan taron da wani in ka sa fa zai faɗi amma an ce wannan wai wannan tare ne ko kuma wani wato abu ne za a gada kan aljanu ko baka da shi don ka duk sai ka gaje kaga kawai ya kalla wata mata ya ce aiki mashi da aljanu ke ma akwai wani wani ke binki sai kawai haka ya sa mata wani abu kawai sai ta fada kawai abu shi kenan sai a ce ba aljannin ne ta kuma makar yake ba wani aljannin ne so shi ma wannan ya kamata a kula kwarai da gaske haka zalika wani lokaci za ka ji su aljannin su suke cewa a ji a samu wasu kyalle a ƙona amma in aka samu kyallen sai a ce a je wani tabi irin su shamsu ma'arifin kubra da muka faɗa a baya za a samu wani murabba'i ko musammani ko abu akwai wani zane za a yi na khatimi da sauran sai a zo ko kan kowane khatimi in aka zana a kan kyallan sai a zo kan kowane waje sai a samu dan garwashin wuta sai a daga kodawa sai a daga bashi na shaka ko a rufe basmala bismillahir rahmanir rahim da kuka sani wannan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai a zo kan wannan gaban ko a takarda ce sai a rubuta takarda sai a rubuta a kyalle sai a rika bashi haka yana shaka daidai abin duk wannan ajin suka bashi ya kuma kamata a hata na kwarai da gaske a kuma daga ciya ko da zaka suna amfani da wasu al'arf muqatta'a wasu wato harbobi da za a zo a kan a yayyanka su kamar misali Allahu a sa alif daban lallan daban hafi daban sai a ce tafi kenan a ji a ta amfani da shi wannan wai za a samu sauki a haka wanda ba za a samu komi ba daga ci akwai za ga ya ce zai bada maganin ne ya je ya gama bada maganin wata ila maganin kuma na gaske ne maganin ne mai kyau ana amfani da shi mu ce magani ya misali maganin ne bayan amma kuma zai zama ya alakanta shi da wani surkulle wani bayi da asali sai ce idan za ka ɗiba maganin ka ɗiba da babban yatsa da kuma manuniyarka sabbaha ɗinka sai a haka sai ka sa wai suka ce musu meye sai wannan kaga idan kai haka kaga wannan lallam kenan wannan hakuri ba Allah kenan ba wannan alif wannan lallam wannan hakuri ba Allah kenan ba to wai wai wai wai tafa'ulan ne bismil jarana wai wai kana neman taimako ne wai sa ka wannan wane sa babu wanda ya sa amma sai wai a wannan diba da haka wai kar kar ku sake ku diba da wannan in ba wannan ba shi kansa wannan din wannan ba daidai ne duk abin da wannan sirkulle ne can banza ne da wufi ba da asali a cikin addinin musulunci da dai wato ire-iren waɗannan abubuwa da yawa ba ba da wato wani wato hujja a Qur'ani ko sunna daga cikin abin da yake nushira wata take ta haramun shi ne wato nushira da ake yi nan mun gama magana wani kwaman za mu ɗanyi magana kan wasu abubuwa da ake amfani da su wajen kora dafi kusan dafi da kuma a ce an ci maganin kaza an ci maganin kaza su wadu wani nushira ake ana kirasa nushira daga ciki akwai abinda za ga ana amfani da shi wajen amfani da abinda wasu masu hulɗa da macizai suke amfani da shi irin yan farauta da sauransu ɗan da maciji ya gan shi zai gudu to abinda suke amfani shi ne wato za su sami wato jinin shi wato maciji din sai su hada magani da shi sai su sha haka to tuna sun ce dai ni ba zan ce na shaida amma sun ce dai tabbas in suka yi mutum ya gani to zai canza hanya tabbas to wannan mu ba cewa muka bayani amma muna son magana muka ne wannan kamar wanda ya ce ne a yana jin daɗin giya ya ce shi yana ai wanda ya shan taba ko ya shan giya shi ma yana shi daɗin da giya an amfani da ke samu to kai ma da wannan abin da kake yi wannan sunan shi haramu kawai ka je kawai ka samu jini na maciji kawai ka sa ka matsa shi ka sa ji a kofi ka hada magani da shi ko kuma ka sha saboda in ya ganka ya ci tsoron ka ko kuma ka ci mutum ya ci magani ya ci wato naman nasa to wannan shi kasa wannan haramun ne a daga cikin wato hujja da malamai ke faɗa na haramcin shan jini shine hurumat alaikum almaitatu wad damu wal lahmul khinzir dan ce an haramta muku wato abin da ke matacce da kuma jini da kuma jini wato wato naman alhanzir jini a nan musamman ana magana wato jini wa addamin masu wanda aka fi wanda yayin da aka yanka dabban ya yi fu inda lokacin da ka yanka abin ilan yanka in ka lura akwai wani jini da ke fitowa to ai suna aka fi so su shi dan su san wannan su zaune aka masu yin irin wannan za a zai suna tarawa ne masu azan suka tada kuma wannan tsafin ya fi a haka to su ma masu neman su yi wa- amfani da su yi wani attiriyaka da shi tiriyaka shine wani amfani za a amfani da shi wajen maganin kaza maganin wato sanmu na maciji ko maganin cizon maciji ko maganin in kamta ya sha dabi a kare da asiri a kare dafa to shi suna suna amfani da irin wannan abubuwa wanda ke wannan gaskiya ba daidai ne ba kaga anan ba muna maganan jini wanda yake yana cikin saifa ko yana cikin hanta ko yana cikin irin wannan ba shi ba wannan an ji an dafa daga baya ya haɗe wannan babu wani matsala ya halatta a ci ko da yayin da aka fara gasawa ne ma batu bai gama gasuwa ba yayin da kake tauna kana jin jinin wannan babu laifi a magana mafi inganci shi kuma ba najasa bane sabanin jini wanda yake da ka zo aka yanka jinin ya furza har ya taba maka tufa adabul masu na wanda yake furza din nan shi wanda zaka wanke ah, wato tufanka saboda najasa ne ma ba Allah ta'ala ya sa an gane a sai to anan akwai kuma abin da shi yake biyowa yanzu misali mukaddara to su da da suka yi tashi yanka su mace zan ba su amfani da wannan ko wani abu da ke na halal ne ba su amfani da wannan jini da yake furza din ba a sai suka je suka shiga cikin jikinsu suka dan suka dan fede shi suka ciro wata tsoka da akwai jini a ciki suka matse sai aka samu jinin ka san fa hanyar hanyar kila iri iri to yanzu wannan ya za a ce ya halatta ko ko ya ce bai halatta ba to ni ba akwai wanda suka halatta suka ce tunda wannan ya shiga cikin bakaya a wato adamul mawjud fil lahm ne wanda suka ce wannan wata kila babu laifi wata musamman akwai larura amma dai ni na fi karkatar ma- malaman da suka ce wannan din shi ma ba daidai bane saboda bambancin shi wanda aka ce an halatta maka ko da jin da yake haduwa da hanta ko na abin da kake nema ba jinin bane hanta kake nema ka ci sau da aka wanda kuma zai yi ana raba hanta da jini abu zai yi ba dole ka haƙura ka ci haka nan to amma shi wannan asali jinin kake so wancan an haramta maka ne sai ka ɗan yi wata hila ka- baka yi amfani da shi ba amma sai ka zo wajen wancan abin ka matsa shi ka samu wannan jini ka zo ga wato ina gudun kar ya zama mun bi wato usulubi na yahudawa wajen a hara su a- wa- cin wani abu sai zai su yi wani hila sa- su je su yi wani zagaye-zagaye a sama- a sama wato a- wannan kada a shiga irin wannan babu ina ganin ya kamata a haƙura ƙwarai da gaske ya fi zama wato ah, ahwa ya fi zama an fi gewayewa addini addinin ka ya zama ya fi tsarin adam magana na jini gaskiya mutum kawai ce kawai jini da shi zai yi wannan magani din ko zai yi magani wajen a cin ah, maganin maciji ko maganin kaza ko maganin kaza duk wannan ya kamata a a- a kawo a a daina amfani da shi wannan duka ba daidai bane a mazhabin da malamai da yawa suka fi tafiya zuwa gare shi sannan daga cin abin da malamai suke cewa bai halatta a yi magani da shi ba annushira shi ne mutum ya je ya kama ya- ya- nama ko wani bangare na jikin dabba mai farauta ya ce ya yanka in ya yanka zai maganin wani dafi ba wa shafawa ba shafawa ba shi ne ci nake magana a kawai ya je ya sami damusa da ya yanka sai ya ce to akwai wani abu a jikinsa in zai ci ya ce hantarsa misali in yi amfani da hantarsa zai sami wani magani na waraka na wani cuta su dame shi wannan shi ma a duka wannan hadithin abu talaba ta kushani ya mazala ya haramta mana kullu zai nabin minas sila mazala dai ya haramta mana duk wani mai kambori mai akaifa kuma kuma yana farauta haramun ne ka ci damansa duk wani mai akaifa da kuma yana farauta da fikokinsa nan duk wannan haramun ne mutum ya ce zai yanka ya ci tana ka kaga tunda mazala ya haramta Allah kuma bai sanya mana abin da zai zama shine guda ɗaya maganin abin da magani a cikin abin da kuma aka haramta mana a iri ake samun maganin ba a'a ka je ka samu ako abin da ya halatta maka akwai abin da ke maganin wannan kuma ka- wannan ne ka bashi ka hakura wannan shi yafi shi yafi alheri Ah, wasu malamai kamar su malikiya imam malik sun shigar da ah, wasu dabbobi wanda akwai magana a kansu kamar kura hayina Eh, ba ba a bi- ba ba kirkice ba ba kirkice ba wani lokaci muna hala kirkice da kura mu a hausa kirkice daban kura daban kura ne da ka sani a masu yawo da suna yawo da suna dan wasan da ita kura din da kuma kyanwa eh aka ga hawa hawa suna cin kyanwa ko to wasu daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai sun shigar da wato waɗannan dabbobi guda biyu cewa suna cin wanda aka haramta zaune aka ko magani za ka yi na wani ah, wani radadi ko wani dabi da ka sha ko wani sammu da aka maka bai halitta ka amfani da waɗannan dabbobi ba wasu malamai kuma sun fitar da wato kura sun fitar da kura suka ce za a iya ci za a iya amfani ta wajen wasu abubuwa da suke da alaka da musamman kare sihiri idan ana amfani da ita to wannan shi a akwai a hadisi da ya zo a wannan babin da ya keɓance ta ita hadisi ya zo kamar yana halatta wato cin kura ɗin shine hadisin Imam Ahmad ya fitar Imam Abu Dawud lafazin sa zan kawo da kuma Imam Tirmidhi Imam Nasa'i Ibn Majah hadisin Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr daga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Ammar al-Qas daga Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah yake cewa sa'altu Rasulullahi an ad-dhab na tambaye manzon Allah gami da kura fa qala sai ce huwa saylun ai abin farauta ne shi ma in wa yuj'alu fihi kabshun idha sadaha al-muhrim idan mai aikin haji ya farauce shi har ya ci to shi ma zai wato ba da fidiya wato musayan abin da ya farauta inda kuran ya samu wani rago majalinta to kaga a wani lafazi ne imamu turmiri da imamu nasa'i ibn abi ammar shi ke tambayansa yake cewa a kulu ha to yanzu zan ci kura kenan sai ce na'am zan ci zaka ci a to kaga anan fuskar kawo wannan hadisi mazala nan ya kira shi as-sayd abin da ake farautansa abin da ake farauta kuma ci ake yi kaga anan kamar yana hana halaka ci kenan sannan kuma a ɗayan bangaren na hadisan aka yi tambayin jami dan abdullahi yake cewa zan ci yace zaka ci wannan isnadin sa isnadi ne sahihi isnadi ne ya tabbata Abdurrahman ibn Abi Ammar al-Makki thika ne Imam Abu Zur'a da An-Nasa'i da Ibn al-Madini Ali ibn Abdullah al-Madini da Muhammad ibn Sa'ad duk sun wafaka shi Ibn Hibban da Ibn Khalid duk sun wafaka shi abu hatim ya ce salih ne kuma babban mutum ne a maka manya-manyan malamai sun yi ruwa daga wajensa irin su yusuf ibn mahak irin su abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayt irin su abdullahi ibn ubaid ibn umair kamar yadda wannan shine rawu wanda ya rubuta wannan hadisi dan haka ruwaya hadisi ne ingantacce sabanin wanda yake cewa shi ya ga da karban hadisin yana ganin kamar ba zai a tafarruji kadaita da shi wannan rawu yayi da wannan hadisin ba to amma dai shi din amintacce ne ba wanda ya taba sukansa sadaka hadisi ne ya tabbata kuma wanda ba shi tace ruwaya ta kai da ake da shi ba wasu lokaci magabata da yawa sun halatta Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Thauri su suna hana cin wannan kura din saboda hadisin Abu Sa'id Abu Kushani tunda ita ma tana farauta a tana farautar dabbobi da sauransu amma Imam Ahmad Imam Shafi'i Imam Abu Thawr Imam Ishaq ibn Rahawiya Abu Imam Ahmad ibn hazm zahiri ibn taymiya ibn qayyim da sauran manyan malamai ibn ibn ithaymin duka suna halatta cin kura suka ce to wannan hadisin ya kebance hanin da aka yi a hadisin Abu Talib al-Kushani shi kuma al-hadisi da yazo ya kebance wani abu guda daya shi ya kamata a ranjayar akan wanda yake ya kebance abu a dunkule shi wanda ya kebance abu a dunkule a rubi to sai daga baya ka zo a ce kamar ce maka ne kullu dinabi min as-siba haramu ne sai dai kura kamar haka ka faɗa maka sai ka dole ka tugace yana magana ya tugace imamu shafi yake cewa kuma ha a lokacinsa a lokacin imamu shafi yake cewa ban gushe ba ina ganin mutanen maka suna yin suna suna wato cinikin naman kura ana ci a lokacin ana zuwa a kawo a lokacin kuma ana saya ana ci kaga imamu shafi yana ganin abin da ma shi kansa ya gani kenan imamu shafi ya rasu an hafi shi da hamsin bayan jira ya rasu ɗari biyu da hudu bayan jira ɗaya daga cikin almajirai na imam malik kuma ana rawaitowa daga sa'ad ibn abi waqas daga cikin sahabbai ana rawaitowa daga abdullahi dan abbas ana rawaitowa daga ali ibn abi talib ana rawaitowa daga abdullahi dan umar ana rawaitowa daga abba daga cikin tabi'ai abba ibn abi rabah da wasu daga cikin magabata akan cewa babu laifi za a iya cin kura magana ya halatta sauran sahabbai da yawa sun halatta cin kura din wasu ka ce wannan dai ko dai mun gane dalili ko mun gane dalili mutum da ya maza da haka ya faɗa da hakura to wasu daga cikin ibn qayyim ya cewa saboda ita kura ba ta da wannan ƙarfin farauta yadda shi sauran sun zakuka da wanda suke da shi kuma ita kanta ma wato aka yi mata amoranta bai kai nasu ba sannan kuma ita ba kowace ma kuma take cin ba ita tana ta haimu hamma ta ce kar kuma ta tana cin batacce kuma tana da iya rayuwa da wani abin da yake ma ba ma nama ba takan ɗanci abubuwa daga baya ta samu ne dai kuma tana da irin nata hila za ta sayo su ba kawai ta zama ta cafke abin da ta cafke ta ci abin da ta ci amma ba ta kai wani irin su zaki da damusa yadda su kwata-kwata su abin da ya dame su kawai su ne su ci su ci nama ba kuma nama ba sa cin kwananni sai dai ɗanye ga sai dai wato sabon nama fresh suke ci ibn qayyim ta wannan kaga akwai bambanci wannan alaya ba muna magana wannan babu ne wata ila in Allah ta'ala a rusul akab ya kawo wasu wani babu da ke da alaka da mai ake ci mai ba a ci ko kuma yayin da muka shiga zamu na bulugul maram ko abu irin wannan ba za mu ƙara magana kan wannan amma dai nan abin da yake sa a gane mazala ya tokace cin kura to ni ko abin sa da kawo kura abu nan shine kura ana amfani da ita namanta wajen wajen kwace sihiri da yawa makba wasu suna cewa sun jaraba kuma an gani yana amfani din to idan in daga an jaraba din wanda kuma ina wato rinjaya sun cewa an jarabawa kuma da gaske ne an jaraba din yana kuma wato wannan magani din to babu laifi ga wanda aka mishi sihiri idan misali aka ce aka amfani da kura masu ilimin suka faɗa naman kura to babu laifi a je a samu masa a je a samu shi ya ci wanda babu wani laifi in aka samu irin wannan dokar a ce ya je ya ci wani abu da ke haramun wannan ya fita saboda maza Allah ya riga ya fita ya fitar da kura daga cikin abin da ke wato haramun haka zalika inda za a kaddara cewa su ma dabbobi masu farauta din kamar zakuka kamar damusa ba ci da kai ba a wani bangare na jikinsu ko mu ce kamar wani na na ya yi kitse eh sai ko kitse zaki za a bayar da shi wajen ko a shafan masiwa ko wani abu shafa ka ba ci ba to wannan shi wanda kaga ba shi ba a dama magana shi ake ba to wannan al'amar shi ne wannan ba ba sa bigi babu babu ne za a yi amfani da shi a wannan ba ci ba amma ci wannan shi ne kaulan wahidan malamai da yawa suka ce wannan haramun ne kuma to zalla ya riga ya haramta kuma babu abin da Allah ta haramta maka ko da shi wani yana magani din sai ka samu a halar akwai ɗimbin masu magani da ko sun wuce shi kuma daidai da shi sadaka a tafi kara alma an dinga wato zake ba abin da ke haramu da a cikin addini sun nuna rubuwa dan mun galibi yanzu matsalar mu kenan sai a zo wani abu zuwan larura a ce ai ka je ka ai larura ne wanda ka je ka ta sha kawai ko ka ta ci a'a wannan ba an an ba shi wani larura larura mai tsanani ba wato a daidai lokacin da ake rake ranka-ranka misali to wannan wata ila amma kawai ana ganin an ba zama neman magani amma ka je ka ce wai aje a samu shi nama na damusa ya ci wannan sai mu ga maka cewa manzo Allah ya haramta duk wani a cewa duk wani dabba mai farauta kuma mai kabori a hannuwansa da kuma kafafuwansa a wannan to amma haka nan akwai mace tsakanin abin da aka haramta ko lokaci akwai mace tsakanin abin da aka haramta da abin da yake mu kuma karanta ne a wurin mu za ga wasu za ka su suna su suna wato jin kyaman kamar yayin da mutum ke ke wannan kunama ta harbe shi kaza mun kunama ta harbe mutum wani lokaci aka sa albasa sai ya ga insha Allah dafin ya albasan ai sauri aka daure albasan a dan ko an matsa ruwan ko wani abu makamacin haka a shafa dai wanda mu wanda mun ta jarabawa kuna yara mun ga yayi lafiya lau aka yi wannan ake ganin amfanin sa to kuma da wannan idan aka yi sauri aka sami ita guda ba aka kashe ta dan wannan abun jikin nata dan ruwar ruwan nata in ka diba ka sa ka sa a wajen sai ga duk ta tsare wannan dafin nata duka shikenan lafiya to to akwai wannan kaga wannan wani wanda yake karanta to akwai bai tsakanin abin da kai karanta ne a wajen ka da kuma abin da ke shi wanda ta ce haramun ne ko ma haramun ne ko ba ta ne kaga wannan kazanta ne saboda in ka je kai wannan babu ne wani abu da ke wai wato ɗan adam zai ji kamar yana ƙyaƙyaminsa to wannan ba shi ake magana ba duk ƙyaƙyami in dai ya halatta ai wa magani da shi ya halatta babu ne haka zai kamar wanda ba ƙyamin damuna ba karan boko karan ya kuma kira shi a nasu karɓar wannan ciwon da yake dan fito ma yara haka sai a ce a je a samu kayan shanu ya sunansa ya na a ƙazuwa da ba ƙazuwa da ba eh wannan a ba ɗin karamau dai muke ce masa ma da akwai sunansa a nan na taɓa jin sunan da ya na manta ne a dai gane da ya ciwon da ya yi eh karamau da ya yi ai amma kuma kuna da sunansa a nan a nan kano akwai sunansa a nan kano to aka ga shi shi yanzu kafin kadin wanda zai ce shi ba zai sha ba to kuma shi duk wannan wato bilayi za a ce asibiti da za a haƙura ba wa na kashen a yi insha Allah cikin ban tsammanin za a kwana uku za a ga jam ya biya tashi kuma duk wannan bangon duk wannan wato ƙurar da ke kisa da ni ko ni ina ni bayan an taɓa mun haka ina yaro can kuma da aka yi tangarnan haka aka je da sauran dazuka a kusa da mu a lokacin wani shingen na bizo ana kala da kasar rahama aka je kawai aka samu mun aka dafa aka na sha kuma dai aka shafa mun jiki na wanka da shi ke na lafiya kuma nan da nan za ka kasa shi abinka ba na sabu da ajiyar ai kaga ya daga cin abin da ake ci a dabba yana ake ci da fitsarinsa da kashinsa duk ba na jasa ba ne sau da haka idan kasancewa abin ka yi karanta ne a wajenka wannan ba zai sanya a ce wannan shi ma haramun ba ne a'a wannan halal ne ga wanda yake ji ya gani zai zai iya shi kenan wanda kuma yake cewa shi zai ji a ta masa alluransa ne to shi kenan dai sai ya ta yi amma ya bar masu yi su kamar cin damo ne kaga wani baya iya cin damo ai a zai ga shi kamar wani kadan kadan kadan haka da ba su wasu na ci lafiya da za ka sun ci abin su ba wani matsala eh muna da lokaci ko za mu shiga eh to shi da zai iya mu shiga mu karasa ina ganin to gwara mu tsaya za mu shiga fi masail sannan kuma ina sai idan muka fara magana kan kan kan su kuma annushra wanda take almubaha a ciki akwai wasu abubuwa za mu da dinga dan toga cewa abinda muka da sama na gaba da masu ku yana suna yi na ba fara kawo su daga ciki kamar waɗannan taruka da ake sawa kamar wani lokacin zama yana kan tafataha yana rukuya ne amma yana kan tafataha amma kuma zankani yana kan ta wasu maganganu da ba san me yake faɗa ba shi ba bai sani ba wata ƙila kuma ya sani amma yana ha'inci to duk wannan insha Allah za mu za mu ambaci wasu wasu daga ciki saboda yan uwan masu yin waɗannan abubuwan su ji kuma wata kujaje musu muna dai ƙara lalatawa shi ruƙuyan nan ba dole sai mutum mai yi in ma mutum ya gada ne Allah ta'ala ya bashi ilimi na sanin magunguna to ba dole sai zama malami ba kadai abin da ake cewa ya sani tunda dai ya riga ya shiga wannan babu to ya san hukuncin Allah ta'ala da manzon shi a wannan babu kar ya je yana yin wasu magunguna da suna an dade ana yi amma ana kusan tauhidi a ciki musamman ta alaka alaka ana yin alaka da abin da shafi aljannu ne wannan ya galibi sai an kuma wajen malamai su san tauhidi ko malamai ana ba wurin malami kowa da yake ka tafi kiku yake wa'azi an samu jinsa ba a ce ai mashahararre ne ina son mu dinga gane akwai mace tsakanin shahara da kuma fahimta ba wanda ya dade yana yi ba shi ke cewa ba ya fahimci waɗannan matsalolin ba ya tsaya kan ta ya fahimta za ta yi waya abin da ya fita shi ne fito kawai amma shi mai tsaya gyara lokaci sau da ya fahimci waɗannan abubuwa na aƙida ba to shi kuma matsaloli irin waɗannan magunguna da yake da alaƙa da rauhanan nan yana da alaƙa da malamin aƙida ne malamin tawhiri ba kuma a ɗaukar wajen kowa sai irin irin su suka san waɗannan abubuwa in ba ka wani abu sai ga azo ana yi kai tsammanin babu komi a ciki wannan ai magani ne kawai ashe kuma an yi bincike sai ga akwai komi kuma saboda haka wannan shine abin da zan dage ƙara ba da shawara Allah ta'ala ya taimake mu abinda muka tare da Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka na eh muka ce za mu je in za a je a duba amma za a bincika ba za a fahimta maganarsa ba dan daga cikin abinda na ta magana ne ko wahid abdulsalam bani ne a cikin asalin batar yake faɗa daga cikin abin da irin masu amfani da manganin aljanun nan ce ai wane wane ne ko kaza kaza ne ai ina aka musu hirin waje kaza ne sai ya wuka ba guje shi ya je sa kaga hada kamar da mutane wataƙila kuma ƙarya yake ba gaskiya ne saboda haka in yayin da ya faɗa to kaga yanzu dai abin da kake da shi da can wataƙila ka ce kawai ana duka duhu ne amma yanzu ka samu wani abin da zai zama tuhuma a misali ko abu irin wannan ko abin da kake tsammanin cewa a waje kaza ne kan ce tuhuma dan in bai ce maka ka tumci wani ka tumce shi gaskiya shi yake ba da shawara a ya ce ne ga wuri kaza ne aka je aka binne ko in aka kaza za a sama fa'ida to sai a je a bincika a ga wannan abin a ɗabi'ance sannan yana iya yin wani maganin sannan kuma a shari'a ya ci karo da shari'a musulunci ko bai ci karo da shi ba in bai ci karo da shari'a musulunci ba ba abin da zai rige mu idan mun jarraba kamar misali muna zaune ne nan mai cewa an aka amfani da albasa yana kare wani tsafi da aka yi to kaga dai albasa ba abu abin da zai rage mu ba in muka ɗanyi amfani da shi ba za mu ce mun yi kai tsaye mun shirka ba sai dai gudun kai zama wargi to idan aka je a ta jarabawa aka bincike aka bincike aka ga zai iya yi sai a amfani da shi babu laifi haka zalika aka ce wannan an ga kaza an ga kaza aka ce to bari a sa ko gishiri ko wani abu za ka wasu na cewa a wasu rane inda ake tsammanin ko akwai masu siri ko kwankwame a wajen wannan shi babu bayan na faɗa a matsayin na san halal ne ba ina magana a ji a bincika to duk wani babu libya da wani ya gaya maka sai a ji a bincika ko shaidani ya gaya mutane aljani ya gaya mutane ko kuma daga cikin masu irin waɗannan habal medicine sai da galibi kuma ana samun dan wato tsarkaniya sosai a ciki sai an bincika sai an yi haƙuri an bi malamai sosai oke magana da aljani magana da aljani wanda ana iya yi ya ta mace mara lafiya ana iya yi a akwai manga- masu ma- maganganu suna ta kokarin cewa wannan kwata-kwata ma ba zai yi baya daga cikin wato a- a kawai hatsuniyoyi wanda imamu ahmad ya yi ta shelanta wannan abun abin kasa kuma daga baya ibn qayyim shi ya dauki gabarin ibn ibn taymiya ya dauki gabarin wadannan abubuwa ya ta ya ta faɗa wannan kuma gaskiya ba haka bane Eh, akwai daga cikin eh, malaman ma'anar zari har ya rubuta wani littafi da ya samu suna zara'ib na na wahid amsalam bani ya daga cikin malaman ma da da- da- da ake mumki kadara su ya faɗi wannan magana ya faɗi shirin da ra'ayi da wannan ra'ayi ba daidai bane in an samu dama wata kila maharati ya kamata a yi masa a wani littafi nasa ajali zai zai iya shiga jikin dan adam ko mai magana saboda ubangiji ya riga ya ba su ya ba su dama ya ba su dama kuma daga cikin wannan had- a- abinda zan iya kawowa yanzu akwai wanda yake shidanin sun shige shi mazala da mace ce nake tsammani mazala sai ya zo da ya ya- ya mata tofin da zai mata sai ya ce makiyin Allah fita kaga duk wani yana da cewa aljin zai iya shiga ki saboda shiga aljin wani abu ne da yake ahlus sunna sun faɗa wanda suka yi inkari sune mu'tazila sai kuma wasu daga cikin malamai wanda suka dan rikice suka kuma karanta waɗannan aqidu dan wasu da wasu ba suna ga magana cewa in aka ce shedani ko ana magana wai wata zuciya ka da shi wata marubucin ya rubuta kaga wannan bayan za a yi wato a hakiya ta sunna ta zama haka bayan mazala ga shera ban cewa yanzu shi Abu Hurairah duk ko zuciyarsa take ga ya mishi wannan an zo an mishi satan amana aka bashi sai a ce wata zuciya ne wannan ba shedan ba ba iblis ba to iblis shi waye shi kenan saboda haka wannan akwai wannan gaskiya wataƙila kuma wannan ya kamata mutanen insha Allah mu magana akan wannan wataƙila ma ko kafin mu fita wannan darasi insha Allah darasi na gaba in ji har mu iya magana uh, gama uh, babu da sauran lokaci a tuna mana za mu magana akan shigan ajali da kuma magana da shi shin akwai ko babu babu Ahmad dan sai yake ce masa wai sun ce wai wa ba zai yi ajali ya magana ba sai ce ƙarya suke ga ina ma yana magana yanzu kuma wato wani abu da yake abin da ya mahsus ne ma abin da shi imtumi yake yake musashe mutane in kana hira da shi za ka ta ka da ke shi za ka ga wasu maganganu da shi wani din bai sani ba in ya gama kuma ka ce fara faɗa ba zai ƙara faɗa ba sannan to to a al'ada ba zai yi ka ce wani wanda ba shi ba faɗin gwargo in mara lafiya ne in sun batu ne zai sun batu wani abu ne da kamar typhoid in ta kama ɗaya daga cikin yan uwa in ta kama za ka yana sun batu ai kamar a jini a kama shi mangan da yake za ka mangan da yake yi kawai wani- ko dai abu wani abu ne da ya saba ya kan ita kanta fatiha a baya kaga wani abu da kuka saba ji to amma shi wannan yana ina faɗin wasu maganganu ne manya wataƙila ma yanzu zai faɗin muku sunan wani mutumin da shi wannan ɗin bai san shi ba da za ka ce babu shi yana yaran da wani asali bai iya ba to kaga wani abu da yake a qur'anin gashi ana gani to kai yanzu ka zo ka ce babu shi kaga zaman mukabaratu lil his ji malamai kaman wato abu ne gashi kana gashi kurukuru kuma kana cewa babu shi to da kuma abin yayi yawa kwarai da gaske a shi wannan konewa ai a abin da ake magana konewa shine dai akan tafi wannan wannan eh Allah ta'ala idan ya ga dama eh kwarai wa mazala ya zo ya sami wajen Aisha ya sami wata ina tsammanin ko wani abu ne ya cije ta Aisha a lokacin da take wata irin wannan nushra din na halal din sai mazala ya ce ya ce mata alijiha bi kitabillahi alijiha bi kitabillahi ki mata maganin littafin Allah kaga shi ana yi kenan sannan kuma mazalla yake cewa a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma la takun shirkan ku bujiro mun da ruqu- da ruqyan da kuke yi babu laifi da ruqya mutakar ba shirka bane shaga da ana yi sadaka wannan duk babu laifi mutum akan akan ta mushi qur'ani ya fita wannan shine da kula kula da muke karantawa a ta karantawa eh yayi yayi yayi in kuma an zo ta aya da ake jin cewa ya fi samun rari da ta hanyar ta a tunatawa fiye da su ɗaya duk wannan ma babu laifi eh insha Allah ai wannan babu ruwan zamu za za mu magana sosai akan ah, abin da kuma ba mu muka manta mu iya kawowa mutu a kawo shi saboda bigiran magana ne insha Allah ta'ala Eh, haka haka haka gaskiya ne gaskiya ne waɗannan kuma kuma wanda wanda da cewa abubuwan da suke sa ni zama a cikin kamar da sauran inda ke ɗaki da zuwa ne wasu a cikin tunanin da ba sa son su gaba da wannan wasu suna da zuwa da Eh.
su ne da halatta ba a yi tare da saboda wannan wannan dai yana cikin da in Allah da muka zo tobace da zan yi amma tobace da zan yi ba zan yi tobace ne kai tsaye ba Ab- ya- abin da ke faruwa kaga shi aljani yana gudana da magudanar jini to daga cikin abin da yake fahimta hikimar da yasa suke halatta waɗannan turare din haka turare shi ma iska ne saboda haka iska yayi kama da shi iska na jikin aljani shi ma saboda haka ana sa ran yayin da ya shiga shi ma zai gudana magudanar jinin nan to mutukar dai ajanin baya so kaga idan ya shi ma ya gura ta ko ina zai bi kamar ya kakkame shi ne sai ka sai ga ya fita shi wan- shi wannan mam- a, mara lafiyan kaga kamar an kwanta shi daga wani da da bai da aka masa to shi inda wannan yake saboda asalan duk magana da zamu yi shine mu zama mun kauce daga abin da yake abuwa da aka san su da shi shine masu tsafi da kuma masu da kuma abin da ke da ahlul kitabi sabi'awa da kuma masu ai addini na na- na nasara da kuma masu addini na indiya zuwa ga suna amfani da irin wannan tara to shi sa su ibnu taymiya da su sheikh bin ba suka faɗi cewa wannan ya kamata a daina shi duba da waɗancan ne amma da za a da za a kaddara cewa shi din shi ma da aka je aka bincike kamar da kake faɗa yanda a- aka gano cewa maciji in aka sa mushi fulawa kaza baya so shi ma wato da- da da sauro aka samu shi fulawa kaza wannan ƙarshen yana koransa shi ma aka cewa lalle a jani in aka masa kaza to shi wannan dole sai an yi ta jariba an jaraba ba wai wani abin da zai zama kamar subjective research ba kawai wani kawai mutum ɗaya da mutum biyu da ba aka kasa generalizing eh to ai sabon wani lokaci akwai matsala insha Allah za mu za mu magana kan wannan sabon wani lokaci akwai matsala wani lokaci in ka je ka duba sai ka gani akwai inda suka samu shi ai kamar waɗannan amfani abin da suke- suke amfani da shi wajen wajen basmala din da ne suke rinka kokorawa ai tabbas wasu suna yana kuma yi ai kana fara din in- in- wato in aka yi sa'a zan ce sai ka ga shi mai wannan ne sai ya wani shawa in ko magana ne sai ga yayi ba ba wai kawai dan an ga yana yin kawai a ce kuma sun sun yi tajarban bane akwai wasu abubuwa da suke suna dan boye boye sai an yi magana sai haka shi wannan ka abin da nake bayar da shawara idan har za su yi zai iya zama halal amma kuma ya kamata a ji a damu malamai da suka aqida su yi bayanin sa kuma su ma su yi bayani a ji sosai a yi cewa wannan ɗabi'a ɗabi'ance yana iya magani dan ba su malamai abin da suke kar ya zama shedanu ne ake ma ake ma ya zama shi ke dan da ka da kama wannan abin shi da ya yadda sai je ya shiga tunda ya fi wajen ƙarfi ya ya je ya sallame shi shi ke ka ka kore shi dani wani karami kai ma wani babban kuma ya sami rinjaye kuma da ya samu wajen zama haka mai aka yi kenan shi zai ake gudu wanda kuma galibi irin wani taron ana samun haka insha Allah an maka tare bai kare ba mukan tare na muna tana da banganu sosai akan shi insha Allah zai da kara na na haka maganar cewa duk wanda Qur'ani bai eh eh watakila a cikin atibun nabawi ne amma da suka samu wannan magana nashi na ga amma a cikin atibun nabawi ne ibn qayyim ya da bangare da yayi masu cikin atibun nabawi shi wanda za a iya ɗaukar shi ma'ana mai kyau amma haka anan ma ai tun kaji ko ina gashi ma ya halatta wasu hanyoyin ma ba ba da qur'ani to kai a ce za a yi magani kawai da qur'ani kadai wannan baya kore kuma a kawo su magunguna a amfani da su kamar da manzon Allah shi ma kansa ai kaga abin da ya nuna ma waɗannan sabon nasu kenan ce babu laifi a yi ruƙuya matuƙar babu shirka cewa babu laifi a yi ruƙuya matuƙar babu shirka amma yayin da kuma a taƙaice kan qur'ani ba za a iya kawo wasu abubuwa da ba na ba na Qur'anin ba kamar masu ana yi magana a ta sati masu cewa magariyar nan a ce guda bakwai ko kaza ko kaza wasu na hanawa ba kida wanda wannan kuma ba daidai ne ba akwai ta yadda za a za a ke bari din saboda an jaraba an gani a gane duk abin da aka jaraba aka gani to ba da bambancin shafin don ko shafin maganin ulsa in dai an jaraba an gani amma ana da rinjayen cewa wannan a ilmance ko a ɗabi'ance haka Allah ta layi abinsa amma abin da ake tsammani ko a sashe to ka gina kan mu gina shi akan kawai a canji wani canji kuma shine mafarin yi kuma shidanu kuma waɗannan shidanu kuma biyayya shine insha Allah in Allah ta'ala ya yarda sauran wasu daga cikin bayanan za su ƙara zuwa in Allah ya yarda in ji da na ta sa daga hannu to shi kenan to sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh